الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابكوي قوة سفر hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da ɗaya ga watan takwas miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha na babban malami al'allama shek nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna akan gaba ta ɗari daidai gabar da malam yake cewa wa sunnatu idkhalul mayyit min mu'akhkharil qabr wato a daidai wannan gaba muka ji ashe ta daidai ina ma ya kamata a ce za a sanya mamaci a cikin kabarinsa wanda mun fa'idantu da abubuwa da dama a karkashin wannan gaba cewa ana shiga da mamaci ne ta inda kafarsa take zama an fahimta ko ta nan ne kamar ƙarshen kabari ma'ana ƙarshen inda in an kwanta da shi a kabari nan kafafuwansa suke to ta inda kafafuwan suke nan ne kofar da za a shigo da shi saboda hadithin abi ishaq inda yake cewa ausal harithu an yusalli alaihi abdullah bin zaid fa salla alai thumma adkhalahu al-qabr min qibal rijlay al-qabr wa qala hadha min as-sunnah wato yayi wasiya cewa in ya mutu abdullahi ibn yazid ne zai masa sallah da haka da alharif ya rasu abdullahi ibn yazid ya masa sallah kuma ya shigar da shi kabarinsa ta wajen kafafuwan kabari bayan ya yi hakan sai ce haza minas sunnati wannan shigar da mamaci ta wannan bangaren yana daga cikin sunna ibn abi shaiba ya fitar da wannan hadithin da imam abu dawud ta hanyarsa imamul bai haƙi isnaduhu kuma sahihun وقد قال هذا من السنة فصار من المسند domin tattauna akan wannan ainihin wato gaba ta inda za a sanya mamaci a cikin kabarinsa shine ta ainihin wato mu'akharil kabar mun karanta gaba ta 101 wa yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihi al-ayman sannan in za a sanya mamaci a kabarinsa za a sanya shi ne a ɓaryarsa ta dama ma'ana bangaren jikinsa na dama nan za a kwantar da shi wa wajhuhu qibalatal qibla fuskarsa tana kallon alqibla wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qibla wato kansa da kafafuwansa suna daman alqibla waye sadi hada hagun alqibla kaga kenan wato kai yana bangaren kudu wato kafafuwa suna bangaren arewa wato a juye da shi ya kalli alqibla ala hadha jara amalu ahli alislam yace wannan shine wato musulmi akan haka suke yin aiki haka suke binne mamacinsu tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha har zuwa yau wannan kuma shi zaka tarar a kowace makabarta da take ban kasa in dai ta musulmi ce haka zaka samu ana yi gaba ta a 102 wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahadi kuma mun ji zikirin da wanda zai sa shi a cikin kabarinsa zai faɗa shine bismillah wa ala sunnati rasulillah ko wa ala millati rasulillah wannan shi ma mun ji kuma waɗanda za su sanya shi a kabarin su za su yi wannan zikirin ba waninsu ba sannan mun karanta gaba ta 103 wa yustahabbu liman inda alqabar an so ga wanda yake dab da kabarin an yi hatsuwa minar turabi talata hatsawatin wato ya tura ƙasa da hannayensa wato sau uku jami'an ba'adal faragi min saddin lahad bayan an toshe ramin to wajen mayar da ƙasa ɗin wanda yake kusa da kabari shi ma ko da shebur ko da hannu ya tura sau uku sai kuma ya ja baya wani shi ma ya yi saboda hadithin abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin thumma atal mayyita fa hatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan wanda ibnu maja ya fitar da wannan da isnadin da imamu nawawi yake cewa jayyid an gane ko amma wasu daga cikin alfukaha na ƙarshe wanda suka zo almutaakhiruna min alfukaha akwai wanda suka ce wai yana da kyau a tura ƙasa ta farko ka ce min ha khalaqnakum a tura ƙasa ta biyu wa fiha nu'idukum a tura ƙasa ta uku wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan bai da asali wannan aikin ba shi da asali ko da kaji wani malami yana bayani a kansa to aiki ne da babu hadisi ingantacce da ya magana akan haka an gane ko قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور ما لك bayan an binne mamaci a cikin kabarinsa to akwai wata sunnar guda wato an sunnanta wasu al'amura kuma yin wasu al'amura bayan binne mamaci a kabarinsa na daga cikin sunnoni da aka gada daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'awwal al'amari na farko da an sunnanta yinsa bayan an binne mamaci a kabarinsa shi ne an yurfa alkabaru anil ardi kalilan a ɗan ɗaga kabarin ya rabu da ƙasa kaɗan na hau shibirin kamar ɗani ɗaya haka shi ne shibir kar ya zamanto ya yi flat a ƙasa kar kuma ya zamanto an yi shi ɗibgege haka gari guda kaya guda an gane ko a yi shi kar ya zama ya yi daidai da ƙasa don kar a kasa gane shi ya zamanto ba gane kabari ba ne sannan kuma kar a yi shi ya wuce wato tudun ya yi wuce kima to shi ne aka ce an sunanta a ɗan ɗaga kabarin ya rabu da ƙasa kaɗan na hawa shibirin wato kamar ɗani ɗaya wala yi sauwa bil'ar kada a daidaita shi da ƙasa ya flat wa zalika liyuta mayyaz wannan ku za a yi ne don a iya bambance shi fayusana a bashi kariya wala yuhana kada a wulakanta shi kuma in ba wannan tudun wani zai dauka kawai normal guri ne zai iya zuwa ya bayan gari zai iya zuwa ya bawali zai iya zuwa ya bal a gurin da sauran abubuwa haka da haka sai zaman to ba a kiyaye alfarman mamaci ba to dan a gane nan gurin fa tudun nan kabari ne a gurin da haka dan a bawa gurin kariya a kuma bambance ina ne kabari ina ne ba kabari ba don kada wani ya zo ya wulakantar ba tare da ya san cewa gurin kabari ba ne to shi za ka ce a ɗan ɗaga shi kaɗan bayan an ɗan ɗaga shi kada ya ɗaga wata yawa ya zaman to bai wuce shibir ba wannan kuwa li hadithi jabir na radiyallahu an saboda hadithin jabir radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahadun cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an yi masa kabari lahadu kamar yadda bayani ya gabata a baya sannan wani siba alaihi labinu nasban sannan an tashi tubali a samansa haka tasarwa wato tubali ake sanyawa a lahadu ɗin tunda kamar mun ce wani ɗan jaka ce ko wani ɗan rami ka wani aljihu da ake a can cikin kabarin ana ake sa mutum a ciki to sai kuma an sa shi sai a sa daidai ramin allahadun sai a jera ainihin tubali ba ba ba suminti za a sa tsakanin tubali da tubali ba ba ainihin wato ƙasa za a sa ko kwaɓaɓɓiyar ƙasa tsakanin kabari da a'a kawai wannan za a jera shi ne haka nusiba alaihi labinu nasban za a tashi tubali ba tare da an haɗe shi an ta hanyar simince shi ko sanya masa laka ba nasban warufi a kabaruhu min al-ardi kuma an daga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ƙasa na'awan min shibirin kamar ɗani ɗaya rawahu ibn hibban ibn hibban ya ruwaito wannan hadisin fi sahihihi a cikin sahihin littafin sa hadisi na 2160 wal baihaqi imam al baihaqi mujalladi na uku shafi na 410 wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadithin isnadi ne hasan walahu shahidun mursalun duk da cewa wannan hadithi yana da wani hadithin da yake zama shahid a kansa amma kuma shi kuma hadithin mursal ne an salih daga salih ibn abil akhdar qala salih ibn abil akhdar yake cewa ra'aitu qabara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwa shibrin yace naga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dani ɗaya ne tudunsa ko kuma nahawa shibirin kimanin ɗani ɗaya ko kusa da ɗani ɗaya rawahu abu dawud fil marasil imam abu dawud a cikin almarasil ɗinsa ya kawo shi hadithi na 421 wa salihun hadha sai dai wannan salih ibn abil akhdar da afahu yahya al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan wa gairuhu da waninsa cikin malaman hadithi sun raunana wannan rawin salih ibn abil akhdar wa yu'ayyiduhu ma sayati min an-nahyi amma abinda zai zo na hani zai karfafa wannan hadisin an ziyadati ala turabil kharij min al-qabr zamu karanta bayanin an hana debo wata ƙasa wadda ba daga cikin kabarin ba a ƙara akan kabarin shi yasa sai yake cewa yu'ayyiduhu ma sayati min an-nahyi an ziyadati ala turabil kharij min al-qabr ƙara wata ƙasa ɗoriya a kan ƙasar da aka fito da ita daga cikin ƙabari an hana wannan to wannan shi ma kaga zai ƙara ƙarfafa wannan magana da muke yi ta cewa kar ƙabari ya yi tudu da yawa da kaga wasu da suke zuwa su sake ɗebo wata ƙasa a kuma zubawa har ma a sa bulo a gine gurin a simince shi wannan bid'a ce ya saba da koyarwar musulunci ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya sa mutane su haka kawai karambani ne da kuma ainihin wato cin gyaran addini a babu wanda aka ce za a sa shi a kabari kuma kasar ma an ce ta wuce shibir to ina ga kuma a je a siyo wata kasar daban a kuma karawa har da wani ma har da wasu duwatsu ake zuba saboda daurewa bid'a gindi saboda in Allah da manzansa suna son abu an dinga tsalle da mutane wajen su yi su ki amma idan son zuciyarsu ne za su kashe kuɗi su ɓata lokaci wajen yi kuma shaidan zai ta ingiza su don ya san babu wani sakamako da za su samu a wurin Allah balma alhaki za su samu domin sun yi abin da Allah ta'ala ya hana da sunan addini na fata an gane a yi ta fama da mutane wannan kuɗin da za a je a kashe a cikin wajen yi wa makabari gini kwanan nan ma mun je wata makabarta har da ƙubba mun je wata jana'iza ƙubba sosai an yanki wani guri kafce ce an kaurara kabarin sannan an masa wata rumfa wannan inuwar za ta amfane shi ne aikinsa ne inuwarsa to amma tun da aikin baban giwa ne kaga gashi na ana ta yi a cewa mutum kada ya sanya allan sanarwa amma tun da aikin baban giwa ne ba kyauta fa ake ba tsunto allan ake wa ba kyauta ake wa kuɗi mutum zai je ya bayar a yi allan a yi rubutun kawai zo ya kafa duk abin da za a yi ya yi a ce kar a sumunce kuɗin da za ka yi gine kabarin ka yi wa mamacin wani sadakatun jariya da za ta bi shi da kuɗin tun da shari'a ce take so mutane ba za su yi ba sai abin da ran mutane yake so tun da wani an masa nima zan yi Allah ka ganar da mu ya kuma shiryar da mu da haka ba a kasar cikin kabarin kaɗai ta wadatar babu buƙatar ƙara wata ƙasar fa inna min al ma'lum domin sanannen abu ne annahu ya baqa ba'da dafni alal qabri at turab ai ana samun ragowar ƙasa bayan binne mutum a cikin kabarin sa allazi ukhraju ukhraja irin wadda aka fitar da ita min lahadi daga cikin kabarin allazi shagalahu jismul mayyit wanda jikin mamacin ya maye gurbin inda ƙasa take ba za a iya mai da ita ba an gane ko tunda da ba jikinsa a gurin sai aka kwakulo ƙasar gurin sai kuma gurin da aka kwakulo ta sai aka mai da jikinsa jikinsa ya maye gurbin gurin wannan ƙasar ta zama rara ba za ta koma ciki ba to wannan wadda aka tono ita kaɗai ta isa a mayar da ita saman sa bayan an binne shi so babu bukatar sai an je an siyo wata ƙasa ta daban an siyo wasu duwatsu na daban an zo an zubawa mamaci a kan kabarinsa wannan duk yana daga cikin abin da yake muna kwaikwaya ne daga wa'inda ba mu ba irin aiki ne na wa'inda ba musulmi ba kuma yake kayatar da musulmi da yake ko da yaushe wani lokaci in ka samu musulmi wanda bai san kansa ba ba shi da ababen koyi da wa'inda yake ganin in bai ɗauki ta'ada irin tasu ba kamar shi ba gidaje ne bai waye ba sai al'adu irin na wanda ba musulmi ba a bikinmu haka a mace-macenmu haka da dama abubuwan da muke yi in an yi mutuwa mun same su ne daga wa'inda ba musulmi ba kamar yadda da yawa irin abubuwan da muke a bukukuwanmu na aure an same su ne daga wa'inda ba musulmi ba وذلك يساوي القدر المذكور wannan kasar da aka tono daga cikin kabarinsa jikinsa ya maye gurbinta wannan zai yi daidai da gwargwadon da aka ambata fil hadithi takriban ko wanda za a ambata a cikin hadithin da za a ambata nan kusa ina fata an gane da aka kaga kenan da aka ce ana so a dan daga kabarin ya kai gwargwadon dani daya ita wannan kasar da aka tono aka sa jikin mamaci a ciki to wannan ragowar da ba za ta koma cikin ramin ba ta isa ta in an maida ita saman kabarin ta yi ɗani ɗaya babu bukatar sai an nemo wata ƙasar da ba ƙalar shafi'i fil um al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin littafin al'um mujalladi na ɗaya shafi na 245 zuwa 246 ma muktasaruhu ga maganar da ya yi a dunkule wa uhibbu Allah yuzada fil kabari turabun min gairi ya ce ni ina son kada a ƙara wata ƙasar a kan ƙabari wadda ba ta ƙabarin ba li'annahu idza zida domin in aka ƙara wata ƙasar ɗoriya a kan ƙasar ƙabarin irtafa a jiddan to ƙabarin zai yi tudu da yawa zai yi tudu sosai wa inna ma uhibbu an yushkasa ala wajhil ardi shibran aw nahwahu wato kawai abin da nake so an yushkasa an yushkasa a ɗago ƙabarin ala wajihil ardi ya rabu da ƙasa shibiran daidai ɗani ɗaya auna hawa hu ko makamancin haka ya wadatar kad dai a bar shi flat ta yadda ba za a iya gane ƙabari ne ko ba ƙabari ba ne kar kuma kamar yadda muka ambata a yi shi tudun ya yawa ya wuce shibir wa naqala an-nawawi fil majmu' al-imam an-nawawi shi ma a cikin al-majmu' ya naqalto a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da shida ittifaƙa ashabi shafi'i abinda imamu nawawi ya naƙalto ya naƙalto ittifaƙin da almajiran imamu shafi'i suka yi alasti hibabin raf'i akan mustahabbancin ɗaga ƙabari bil ƙadaril mazkur amma gwargwadon wannan abin da aka ambata ɗani ɗaya kenan an gane ko a na biyu bayan an ɗago ƙabarin ya rabu da ƙasa ya ɗanyi tudu gwargwadon ɗani ɗaya in so samu ne duk abin da ya ƙaru a kan ɗani ɗayan fa a share shi an gane ko ɗani ɗayan ake bukata abin da ya ƙaru a kan ɗani ɗayan sai a ebe wannan ƙasa ita kuma in akwai ƙabarin da ya fara zai zai sai zai ba masa ko kuma in akwai ɗan kwari a gurin da sai a baje ta a gurin sannan abu na biyu an yi ja'ala musannaman a yi masa tozo kar kawai a zuzzuba kasar kawai a tafi a bashi haka ta yadda ba za ka iya gane ko rami ne wani rami aka tona za a yi jaruwa ko za a yi kaza ba dai wani abu na a'a a yi shi musannaman ya zamanto ya yi tozo da haka an zuba kasar sai a dinga tare ta a tare ta yadda zai yi wannan tozo din yadda kake ganin kabari لحديث سفيان التمار سبيل حديث سفيان التمار قال يتي سفيان التمار يتي رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ناق قبر من زن الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر da kabarin sayyidina abubakar da kabarin sayyidina umar musannaman da an yi musu tasnim an musu tozo an gane ko haka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka kabarin abubakar haka kabarin umar yake duk gaba ɗaya an dan tashi kasar haka an tashe ta an tashe ta an musu an masa tozo akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan a mujalladi na uku hadisi na shafi na 198 da 199 wal bayhaqi imam al-bayhaqi kuma mujalladi na uku shafi ko hadisi na uku ورواه ابن أبي شيبة هكا ابن أبي شيبة يرويته أبو نعيم دا أبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص كما يندز التلخيص التلخيص الهبير والزيادة لهما ونن زيادة تاسوتي ولا يعارض ذلك أما فوانن حديث بيان ديكي ɗauke da shi baya cin karo da maruwiya an alƙasim abinda aka ruwaito daga alƙasim ibn muhammad ƙal alƙasim bin muhammad ya ce da khaltu ala aisha ya ce na shiga wajen uwar muminai aisha radiyallahu anha faƙultu sai na ce ya umma ya ce ya ke mahaifiyata ya ke umma ikshifili an ƙabarin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sahibaihi ina so ki buɗe min ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan nan nasa guda biyu radiyallahu anhuma fa kashafat fa kashafat li an thalathati quburi alqasim bin muhammad yace sai ta buɗe min kaburbura guda uku la mushrifatin ba masu tsayi da yawa bane wala ladi'atin ba daidaitattu ba ne da ƙasa mabutuhatin an shimfiɗe su bi batsaha'il arasatil hamra da wasu ƙananan duwatsu ja a wani guri da ake kira bataha mahalli ne sunan bataha ɗin da aka ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kabarin sayyidina abubakar ya ga kabarin sayyidina umar amma dukkan kaburburan ba masu tudu bane da yawa can sannan ba ba su zama flat an daidaita su da ƙasa ba an ɗaga su gwargwadon abin da shari'a take bukata shine ta wato ɗani ɗaya shibir an gane ko sannan ma batuhatan bi bataha il arasatil hamra sannan an shimfiɗe wato ƙananan duwatsu ja bi bataha akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan mujalladi na biyu shafi na ko hadisi na 70 wal hakim mujalladi na 1 shafi na 369 wa anhu al baihaqi mujalladi na 4 shafi na 3 ko hadisi na 3 wa ibn wa ibn hazm ibn hazm shi ma a cikin mujalladi na 5 shafi na 134 min dariqi amr ibn uthman ibn hani an al qasim bihi وقال الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صحيح الإسناد وانا مغانا إسناد انت صحيح نه ووافقه الذهبي إمام الذهبي وافق أمسا وأما البيهقي فقال أما إمام البيهقي شكما سيتي إنه أصح من حديث سفيان التمار yace wannan hadithin na alkasim ibn muhammad ya fi inganci sama da hadithin Sufyan at-Tammar da yace ra'aitu qabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabar Abi Bakrin wa Umara musannaman yace to wannan hadithin wato na ainihin wato al-Qasim ibn Muhammad to ya fi inganci sama da hadithin Sufyan ibn Tammar wa qad radda alaihi ibn Turkumani amma wannan magana ta Imam al-Baihaqi ibn Turkumani yayi masa raddi akanta yake cewa hadha khilafus ilahi ahli hadha sha'an yace wannan ya saba wa salan zance da istilahin masana wannan fanni na hadisi bal hadithu tammar yace a a hadithin shi sufyanu tammar asahu shi yafi inganci li'annahu mukharrajun fi sahih al-bukhari saboda shi hadithin sufyanu tammar ya zo an fitar da shi cikin sahih al-bukhari wa hadithul qasim hadithin al-qasim ibn muhammad kuwa lam yukharraj fi shay'in min sahih ba a fitar da shi a wani guri ba cikin sahihul bukhari da haka in ku hadithin ya tabbata daga sahihul bukhari shi zai fi zama ingantacce fiye da ingancin hadithin ainihin wato al-qasim ibn muhammad wanda bai zo cikin sahihul bukhari ba qultu albani yace rahimahullah hadha ar-radd la yakfi ya ce wannan raddin na ibn turkumani gaskiya bai wadatar ba li'annahu ya ce domin cewa kad ya kunu isnadul hadith ana iya samun isnadin hadithi al-mukhalif li hadith al-bukhari wanda ya saba da hadisin da yazo cikin bukhari a sahu ya zama shi yafi inganci wa aqwa shi yafi karfi min sanadil bukhari sama da isnadin bukhari ana iya samun wannan da haka ba wai kawai dan hadisi ya zo cikin bukhari shi ke nuna ya fi wanda bai zo cikin bukhari ba inganci ana iya samun hadithin ya saba wa hadithin bukhari sannan kuma hadithin ya fi inganci ya fi karfi sama da isnadin da imam bukhari ya kawo fala yatimmu tarjihu hadithin tammar illa bi bayani illati hadithin qasim dan haka rinjayar da hadisin sufyan tammar akan hadisin alqasim ibn muhammad ba zai cika ba illa bi bayani illati hadisil qasim har sai an kawo illa ta hadisin alqasim bin muhammad au alal aqalli ko kuma mafi kankanta bayani annahu dunahu fi siha ayi bayanin cewa hadisin sufyanu tammar bai kai hadisin alqasim bin muhammad ba inganci wa huwa alwaqi'u huna wanda shine abin da ya faru anan fa inna illatahu amru bin usman ibn hani domin illar wannan isnadin na alkasim ibn muhammad wato saboda akwai rawi amru bin usman ibn hane wa huwa masturun shi kuma ba a san halinsa ba shi ake kira da mastur mastur daidai yake daga ce majhulul hal kama qala al-hafiz fi at-taqrib kaman yanda al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin at-taqrib walam yi wasu ahadun albatta babu wanda ya wasaƙa shi kwata-kwata da aka fata sahihul hakim li hadithi ingantawar da abu abdullahi hakimun nai saburi ingantawar da yawa hadithin ainihin wato hadithin hadithin amru bin usman ibn hane to gaskiya min tasahulihil ma'ruf yana daga cikin sakacin alhakim Abu Abdullahi ne saburi wanda dama malaman hadisi sun sani yana cikin almutasahilun mutanen da suke masu sakaci wanda za ga wani lokaci sassaucin wanda ya kamata hadisin sa kai ya kai labari in ya biyo ta gaban Abu Abdullahi alhakim ne saburi zai bashi ya wuce akwai almutasahilun akwai almutashaddidun akwai almutawassitun an gane ko wannan kuma ɗabi'a ce ta mutane wani za shi yana da sakaci wani yana da tsanani wani kuma mutawassit wa mutaba'atu zahabi kaka ce to ai tabahu zahabi ai an ce imamu zahabi ya wafaka masa yace wannan mutaba'a ta zahabi lahu ga imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi min awhamihil kathir yana daga cikin kurakuran al-hafiz zahabi masu yawa allati la takhfa alaman ta tabba'a kalama wanda ba ɓoyayyu ba ne wa'annan kusakuran ga duk wanda yake bibiyar zancen shi alhafizu zahabe fi talhisu alhabir musamman fi a cikin talhisul mustadrak thumma innahu law saha sannan inda ya inganta mu ɗauka ma hadithin wato amr ibn usman ibn hane zuwa ga alqasim ibn muhammad mu ɗauka ma da hadisin ya inganta falaisa mu'aridan li hadisin tammar da bai ma ci karo da hadisin tammar din ba bai ci karo ba inda ya inganta to za a iya aiki da hadisan duka guda biyu babu cin karo tsakanin hadisin amr ibn usman ibn hane da hadisin sufyan at-tammar la'anna qawluhu saboda fadin sa da yace matbuh laisa ma'anahu musaddahun an gane ko shi hadithin alkasim ibn muhammad wanda Uthman amr bin Uthman ibn hani ya ruwaita ai shi cewa yayi da aka bude kabarin kaburburan guda uku sai gansu mushrifatin la mushrifatin wala lati'atin mabduhatin bi batha al-arasati al-hamra ko to sai ce da yace madubuhun kabarin a shimfiɗe yake laisa ma'anahu ba wai yana nufin musaddahun an yi masa rufi a sama ba ne na ce maɗubuhatun ba yana nufin an yi masa rufi a sama ba ne bal mulka fihil bataha wa huwa alhasas sagir a an zuba masa wasu yan tsakwankwani yan tsakoyi yan ƙanana a wato a gurin kama fin nihaya kamar yadda ya zo cikin an nihaya fi garibil hadith wa huwa zahirun fil khabari nafsi kuma wannan shine abin da ya bayyana a cikin hadisin shi kansa mabduhatun bi batha'il arasati al hamra fa hadha la yunafi tasnim wannan bai ci karo ba da maganar kuma yi masa tozo bai ci karo da yi hadisin bai ci karo da wato da yi wato da da hadisin da yace ai wa kabari tozo ba wa bi hadha jama'a ibn al qayyim bain al hadithan da wannan ne ibn al qayyim ya tattara ya hada tsakanin hadisan guda biyu fa qala fi zat a cikin zadul ma'ad sai ya ce wa qabaruhu musannamun matbuhun bi batha'il arasatil hamra kaga ya hada su gaba daya yace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama an masa tozo mabduhun bi batha'il arasatil hamra sannan an shimfida masa wasu kananan tsakoyi jajaye da suke bataha la mabaniyun ba ginanne bane wala mudayyanun ba wanda aka shafe da laka bane wa haka za kabaru sahibaihi haka kabarin abokanan nan nasa abubakar da umar yake athalis yanzu kenan bayan kabari na farko an ɗaga shi gwargwadon shibir abu na biyu a yi masa tasnim ma'ana ya matozo athalis na uku an yi allamahu bi hajari babu laifi a yi masa shaida da wani dutse a yi masa alama au na hauhi ko makamancin dutse liyudfana ilaihi man yamutu min ahli wai wannan shaida ka san dalilin ta dan a dinga ganewa duk wanda ya mutu daga iyalan wannan mamacin a dinga binnewa kusa da shi an gane shine dalilin wannan alama liyudfana man mata min maza min ahli dan ya zamanto duk wanda ya mutu cikin iyalansa aje a binne shi kusa da ainihin wato kusa da shi kaga kenan ba ma dan ka gane ka je kai masa addu'a bane wannan matsalar ka gane shi ko kaka gane shi addu'a ko kana ina zaka iya yi masa in ka shiga makabartar gaba ɗaya kai masa addu'a da sauran mamatan za su za su same shi da aka yi ta alama ba wai dan kawai ka gane shi bane ka je in ma ka gane shi ka je dai addu'a ce an gane ko in ka kai masa ziyara abinda zai amfana da shi a ziyara ka shine kai masa addu'a to da kaje ma sai kaga ba ka ya kaburbura sun yawa ka kasa gane shi shikenan kawai sai kai masa addu'a shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa wannan koda baka je makabartar ba ma in kai za ta same shi kenan ashe abin da yasa ake dan sa wata yar alama ana sanya ta ne dan in ko ɗansa ko jikansa ko matarsa ko wani cikin yan uwansa ko mahaifinsa ya mutu bayan shi to sai a je a duba daidai gurin musamman in makabarta ce yalwatacciya ko kuma makabarta ce wadda ake yin rukuni-rukuni kowa da bangaren da suke zuwa suna binne family dinsu suna akwai makabarta kamar za a ga irin waɗannan wanda za a ga cewa ko da yaushe duk wanda ya mutu cikin family din nan ake zuwa a kai shi wannan shi ne fikiwan li hadithin muttalib saboda hadithin muttalib wa huwa ibn abdullah ibn al-muttalib ibn hantab an gane ko المطلب ابن أبي وداعة المطلب لما كان الأصل أصل شيني المطلب ابن أبي وداعة فصححته على ما تراه سين جارة شكا من يندك غني والفضل يعود في التنبيه عليه إلى الدكتور عبد العليم عبد العظيم فجزاه الله خيرا كاغا أمانة إلمي yace amma falalar wannan gyaran da na yi tana komawa ne zuwa ga faɗakarwa da jan hankalin da Dr. Abdulalim Abdulazim ya yi a kan wannan ya yi mun gyara a kan wannan fajazahullahu khairan da aka kredit ɗin ba na ne ka ɗauka a nima wannan Dr. Abdulalim Abdulazim shi ne wanda ya yi tambihi a kan haka da haka falalar tasa ce aka ba a san ka dinga ɓoyewa mai falala falalarsa an gane ko? رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون yace lokacin da Uthman ibn Maz'un ya rasu ukhraja bi janazati an fito da gawarsa fadufina aka je aka binne shi bayan an binne shi amara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci wani mutum an ya tiya an ya atiya an ya atiyahu bi hajari yace je ya samo masa dutse falam yastati hamlahu da yaje sai ga dutsen yayi nauyi ya kasa dauko shi ya kasa dauko shi fa qama ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa ya tashi zuwa wajen dutsen wa hasara an zira'ihi manzon Allah ya nada hannun rigarsa ko ya nade mayafinsa qala al-muttalib muttalib yace qala alladhi yukhbiruni an rasulillah me bani labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya min ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labarin nan da nake baka ina iya tuno hasken damatsan annabi sallallahu alaihi wasallam ko hasken wato zira wato sangalan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha lokacin da ya nannade su dan ya dauki wannan dutsen thumma hamalaha sanan manzon Allah ya dauko dutsen fawa ba'aha inda ra'asi kaga irin wannan katuwar alama ba wadda za a gina ba ba gini ake ba suka ɗauko ta katuwar alama ya je ɗauko sai ya zo ya sa daidai kan usman ibn mas'ud wa qala sai manzo Allah ya ce ata'allamu bi hadha qabr akhi an gane ko ata'allamu biha qabr akhi nayi alama dan na gane kabarin dan uwana wa adfinu ilaihi man mata min ahli dan na binne duk wanda ya mutu daga cikin iyalaina akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da shi mujalladi na biyu hadisi ko shafi na 69 wa anhu al-bayhaqi imam al-bayhaqi daga imam abu daud mujalladi na uku shafi na 412 bi sanadin hasan da isnadi wanda yake hasan kama qala al-hafiz kama yanda al-hafiz ibnu hajar ya faɗa mujalladi na biyar shafi na 229 wa tarjama lahu abu daud imam abu daud yayi tarjamar wannan babin bi babi bi ya yi tarjama bi babun fi jam'il mauta fi ƙabari wal ƙabaru yu'allam imam abu dauda da ya tashi yin unwanin babun ya tashi wa babin tarjama sai ce babun ga wani babi fi jam'il mauta fi ƙabari wato tattara mamata a cikin ƙabari wal ƙabaru yu'allam kuma ƙabari ana iya sanya masa alama walbai haƙiyu bi ƙauli imamun bai haƙi shi kuma da ya zo cikin shu'abil iman wato da ya tashi shi kuma sai ya yi wa babin tarjama sai ce babu babu ilamul ƙabari ko babu ilamil ƙabari bi sakharatin au alamatin makanat babin da zai bayanin yi wa ƙabari alama bi sakharatin ta hanyar amfani da ƙaton dutse au alamatan makanar ko kuma alama kowace iri ta kasance alama za a iya sanya ta walahu shahidani wannan hadithin yana da shahid guda biyu ya taqawwa bihima wanda zai ƙara ƙarfi da su zakartuhuma fi ta'liqatil jihad yace na ambace su dukkanin su wannan shahid shawahid din na ambace su a cikin littafin at-ta'liqatul jihad الرابع أبنه هدو
صحابي معروف مسلم يوم الفتح to babu shi a na wane ne والمصلب صحابي معروف مسلم يوم الفتح aslama ne وأسلم يوم الفتح yawwa to babu shi a na wai shi muttalib din yake cewa sahabi ne wanda ya musulunta ranar da aka yi fato maka babu shi a nawa ina jin anaku ya kawo nan gane ni kawai da ya kawo min al-muttalib ibnu abi wada'a har zuwa dai inda ka ji na karanta fa jazahullahu khairan iyanan na gani a cikin littafi nan arrabi'u abu na hudu alla yulqana almayyitu at-talqin al-ma'ruf al-yawm kada ayi wa mamaci talqini irin talqinin da aka sani ana yi a yau abu na hudu kenan na farko kabarin dan uwanka ka daga shi gwargwadon shibir na biyu ka daidaita shi ka yi matozo na uku ka sanya masa alama na hudu babu wani talƙini da ake wa mamaci irin talƙinin da za ka ji wani lokacin ka ji wata makabarta ana yi wa mamaci a yau li'an alhadith alwari da fihi domin hadisin da ya zo game da yi wa mamaci talƙini la ya siho bai inganta ba duba lamba ta ɗaya وكذا قال ابن القيم في زاد المعاد هكا ابن القيم يفدا cikin زاد المعاد مجلد na 1 shafi na 206 وضعفه النووي امام النووي ya rauna nashi wa gairuhu da waninsa kama zakartuhu kama yanda ambaci wannan fit ta'liqatil jihad a cikin littafin at-ta'liqatul jihad thumma haqqaqtul qawla fihi sannan nayi ta haƙiƙin magana a kansa fi a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wato silsilatul ahadi silsilatul ahadithi dha'ifa wato hadithi na 559 wa qala as-sana'ani fi subul salam as-sana'ani a cikin subul salam mujalladi na biyu shafi na 161 yace wa yatahassalu min kalami a immatit tahqiq annahu hadithun dha'ifun abinda ya tabbata daga maganganun manyan malamai masu yin tahqiqi annahu hadithun da'ifun hadisi ne wanda yake mai rauni wal amalu bihi bid'atun da aka aiki da wannan hadisin bid'a ne a ce qul ashhadu ko qul rabbi allah qul nabiyyi muhammad qul al islamu dini wai saboda za a yi mai tambaya da haka ana bashi likeci daga nan waje wani yana lakka yana masa talqini an gane ko yawwa yanzu nan za a tambaye ka kaji amsa ko da haka ana yi ana maimaita masa in an ce maka kaza ka ce kaza in an ce kaza ka ce kaza in an ce kaza ka ce kaza wannan hadisin da aka ce a yi wa mamaci wannan talƙinin bai inganta ba wal'amalu bihi bid'atun da haka aiki da wannan hadisi bid'a ne wala yughtarru bi kathrati man yaf'alu kada a rudi da yawan masu yi kana ce yawanci mutane suna yi kuma malam wane yana nan yana gani ana yi bai ce komai ba karka rudi da wannan wa yu'jibuni minhu qawlu a cikin maganganunsa maganarsa da tafi burge ni da yace wal'amalu bihi bid'atun as-sana'ani da yace aiki da wannan hadisin na at-talqin ga mamaci bid'a ne wa hadhihi haqiqatun wannan shine gaskiyar magana talama zahala anha kathirun min al-ulama duk da cewa da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun gafala anha daga gareta fa innahum yashra'una bi mithli hadha al-hadith domin malamai suna shar'anta wa mutane wato da hujja da irin wannan hadisin kathiran min al-umur da yawa daga cikin al'amura wa yastahibbunaha kuma suna cewa wa'annan abubuwan mustahabbi ne suna da kyau i'timadan minhum ala qa'idatin saboda suna dogara ne da wata qa'ida yu'malu bil hadisi da'if wai ana aiki da hadisi da'ifi mai rauni fi fada'il al-a'mal a cikin ayyuka na falala shine hujjar su yake cewa walam yantabihu ila anna mahallaha fi ma thabata bil kitabi was sunna amma basu gane cewa mahallin aiki da hadisi da'ifi a falala ba ana yi ne fi ma tabbata bil kitab cikin abinda ya tabbata a cikin alkur'ani wa sunnati da sunna mashru'iyatu shar'antuwar wannan abun shar'antuwar abun ya zo a cikin alkitab ya zo a sunna sannan sai kuma ka ci karo da wani hadisi da'ifi to zaka iya aiki da hadisin falala wannan mai raunin duba da abin yana da asali a shari'a an gane ko walaysa bi mujarradil hadith ad-da'if ba wai kawai dan hadisi da'ifi ne a ce to ai ya inganta a iya yin aiki da shi a ayyuka na falala ba wa qad sabaqa li hadha mithalun fi ta'liq wannan irin misalin ya gabata a ta'liqi na ka duba safa ta 153 thumma fassaltu al-qawla sannan ma na fayyace zancen nayi bayanin daki dake fi hadhihi al-mas'alati al-muhimma akan wannan mas'ala mai muhimmanci na hukuncin yin aiki da hadisi da'ifi na kilan kalama adadin min fuhunil ulama na kuma ciro maganganu na ciro da yawa daga cikin maganganun gwarazan malamai fi muqaddimati a muqaddima da nayi ala sahihu targhib a littafin sahihu targhib fanzur ka duba mujalladi na daya shafi na 21 zuwa shafi na 34 minhu na wannan littafi sahihu targhib afom bal ya kifu alal kabar ya du'u lahu da aka waccan magana ta yi masa talƙini ba ta da tushe a addini abin da yake da inganci yake da tushe shine ka tsaya akan kabarin mamaci ya du'u lahu mutum ya tsaya akan kabarin mamaci ya dinga yi masa addu'a bit tasbiti addu'ar Allah ya tabbatar da furucinsa a tambayoyin da za a yi masa wa yastaghfiru lahu kuma ya nema masa gafara wa ya'muru al-hadirin bidhalika kuma ya umarci sauran mahalarta cewa kowa ya karanta wa mamacin nan ya masa addu'a ya nema ma gafara mata ya sara li hadith Uthman bin Affan saboda hadithin Uthman dan Affan radiyallahu anhu qala la kaga kenan yin addu'a ta jam'i shi ma bai zo ba a sunna an gane ko yawa da haka shi ma wannan yana daga cikin abin da har yanzu wasu a fusace ma za ka ga suna yi abi da haka in suka ga ba yi za ku yi ba sai wani a fusace kawai sai ce salati goma ga annabi zazzare wa mutane ido an gane ko saboda wai ba za a yi ba shi ya dauka kamar san kin addu'ar ne ba kwa san yin addu'ar ko kuma kuna san a yi ta yanda annabi ya koyar shi kuma ya fahimci kuskure yana ganin ana iya yin ta duk yanda aka ga dama ko a yi ta yanda aka taso aka ga ana yi an gane ko amma yanda ka'ida take shine za a ba wai ba a ba gatan da mamaci yafi bukata irin a masa addu'a amma babu inda za ga cewa an ce a jagoranci mutane a yin addu'ar sai an umarce su su salati ga annabi kul huwallahu kafa uku tahiya bakin salihina ya ladihu 129 da sauran abubuwa da za a yi ta cewa a ja wannan kuma kai ne ka fito da shi daga aljihunka in an tasa ka a gaba ka ce nemo littafin da yake sahihi malamai suna hujja da shi wanda aka rubuta wannan babu ba ma wannan ba kana barin nahiya kun kaje wani nahiya za ga babu dan ba addini bane inda addini ne ya kamata in ka tsallaka ka bar nan ka tafi wani yankin ka tafi wata kasar su ma ga haka suke in ka je duk inda ka zaga ya duniya ga haka ake
ina ina Allah ya tsayar da shi ba yawwa ina dai na Allah ya sha da shi ruwan alkausara gashi nan qul ya ayyuhal kafiruna Allah ya bashi ikon jawabi eh an gane ko to duk wa'annan abubuwa ne wa'anda an taso da su iyaye da kakanni ana ta yi amma ba tare da mutane suna tsayawa su saurara shin wannan abu yana da tushe a addini to kai yanzu in ka zo ka ce a'a ga yanda abin yake a addini kai ne kuma za a ganka ka zo da wani abu sabo a ba ta gane amma lallai lallai ana yi wa mamaci addu'a kuma yana buƙatar addu'a sosai shi yasa ka tsaya akan kabarinsa ka roƙa masa Allah ya tabbatar da shi yanzu tambaya za a yi masa sannan ka nema masa gafara kuma ka cewa sauran jama'a jama'a da Allah wannan mamaci yana buƙatar addu'o'inmu kowa ya yi masa addu'a shikenan kai ka yi masa wannan ya tsaya minti biyar ya ma addu'a kila wannan zai tsaya minti goma ya masa kila wani zai iya tsayawa awa ɗaya yana masa addu'a na fata an gane kowa in yayi shikenan yayi abin da ya sawaka ya tafiyarsa saboda hadithin Usman bin Affan radiyallahu anhu qal kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafanil mayyit sayyidina Usman radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min dafanil mayyit idan ya gama binne mamaci wa kafa alaihi yana tsayawa akan kabarin faqala sai ce istaghfiru li akhikum manzala ce ku nema wa ɗan uwanku gafara kaga ba umarni yake ce a karanta kaza a karanta kaza ba a karanta kaza zai tsaya akan kabarin ya ce jama'a ku nema wa ɗan uwanku gafara wasalu lahu tathmita ku roƙa masa Allah ya tabbatar da furucinsa fa innahu al'ana yus'al yanzu nan tambaya za a yi masa da haka yana buƙatar addu'a akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 80 wal hakim haka al hakim abu abdullahi ne saburi mujalladi na 1 shafi na 370 wal baihaqi imam al baihaqi mujalladi na 4 shafi na 56 wa abdullahi wa abdullahi ibn ibn ahmad da abdullahi dan imam ahmad bin hanbal a cikin zawaidu zuhud shafi na 129 wa qala al hakim abu abdullahi al hakim an-naisaburi yace sahihul isnad yace wannan hadithi isnadinsa sahihi ne wa wafaqahu adh-dhahabi imamu adh-dhahabi ya wafaqa masa wa huwa kama qala kuma kaman yanda suka faɗa hadithin ya tabbata wa qala an-nawawi imamu an-nawawi a cikin mujalladin sa na biyar shafi na 292 ya shi ma ya ce hadithin ya inganta isnaduhu jayyid isnadin hadithin isnadi ne wanda ke jayyid muna da lokaci na'am biyu to wannan gabar wani dogon hadisi ne a ƙarƙashin ta bari mu karanta gabar in yaso sai mu tashi kan hadisin wa yajuzu al-julus indahu athna ad-dafani bi qasd tadhkir al-hadirin bil maut wa ma ba'da wannan gabar ya kamata mu tsaya akan ta ma'ana ya wato yana halatta zama indahu a wajen kabarin mamaci asna addafani daidai lokacin da ake binne shi bi qasdi tazkiril hadirina da nufin wa'azantar da mahalatta bil mauta ay wa mutane wa'azi game da mutuwa wa ma ba'adahu da abin da zai faru bayan an mutu da haka wannan ana nan ana ta kokarin binne mamaci to a samu wani bawon Allah shi kuma ya tashi ya ja hankalin mutane ya jawo hankalinsu ya faɗakar da su ya wa'azantar da su game da abin da ya shafi mutuwa da kuma abubuwan da suke biyowa bayan an mutu ga dai wata ayan nan ta sauka ga wani nan cikin yan uwanku da za a ɗauka yanzu nan a sashi a cikin wannan rami a mayar da ƙasa a rufe shi kowa ya tafi ya bashi guri kamar yadda malam bahaushe ke cewa sai hali sai sallah ina fata an gane to kaga wannan shine abin da zai faru da haka wannan dogon hadisi da zamu karanta na albara'u bin azim a ƙarƙashin wannan gaba zai sake gaya maka ashe kaga dogon hadithi ya nuna ashe ana iya yin dogon wa'azi har dai kafin a gama binne mamaci kenan da an zo an ana wannan aikin sai a samu wani ya tashi ta faɗakarwa ya ta faɗakarwa har sai an gama binnewa gaba ɗaya sai kuma a ce to kowa ya wa mamaci addu'a gwargwadon iko ina fata an gane to insha Allah sai mu tsaya daidai wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah